أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن احذفيه بالتابوت فقدريه باليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذا أوحينا إلى أمك ما يوحي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتثنى على عيني a alheran da na yi maka wanda ba kai ka roƙa ba ni na yi maka suna da yawa kamun wannan lokacin da ka roƙe ni waɗannan abubuwan da ka roƙa na ce maka je ka an biya maka bukata abin da ka nema an baka ai ran da aka haife ka mahaifiyarka ta damu kaɗa ta samu amma kuma a ƙa'idan fir'auna yanzu za a yanka shi tun da yake ɗan bani isra'ila ne namiji wanda aka haife shi a wannan shekara Allah ya mata wahayi wa wahaina ila ummi Musa an ardihi Allah ya ce mata kwantar da hankalinki ki shayar da danki fa za khifti alai in kika ji tsoron za a halaka shi fa alqihi fil yammi ki saji a cikin akwati ki jefa akwatin cikin ruwa a cikin kogi wala ta kafi kar ki ji tsoro wala ta zani kar ki ji bakin ciki inna radu ilayki za mu dawo miki da danki waja'iluhu minal mursalina albijirin kima zai rayu har mu mai da shi cikin manzannin mu wannan wahayi ne Allah yake yi wa uwar annabi Musa wahayin ilhama wahayi iri biyu ne idan mutum ya inkarin daya to ya inkarin rabin wahayi kenan wahayin annabawa da wahayin ilhama wahayin annabawa ya kare daga annabi Muhammadu ba a za a sake yin wahayin annabawa annabci an rufe amma wayin ilhama yana nan har gaba da gobe yana yin har manzo Allah yana cewa in kana bi ummati muhaddasun fa umaru minhum idan a cikin al'umma ta nima akwai waɗanda ake musu wayin ilhama to kun ga umarun nan yana daga cikin su to umar an masa wayin ilhama da yawa wanda ya dace da da da da da Qur'ani gaba daya domin ran da za a rubuta warkar kalin insani min sulalatin min din ثم جعلنا نطفة في قرير مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العظام لاما ثم أنشأناه خلقا آخر mai rubutu da ya rubuta wannan ya gama kamun ya ji annabi ya ƙara wani sai sai na wani ce fatabarakallahu asrul khaliqin da ya faɗi aka sai annabi cewa mai rubutu rubuta wannan ma ya rasulullahi abinda ka faɗa nake rubutawa a maimakon maganan Allah ko umaru ne zai yi magana a cikin ma maganan Allah ne ya ce rubuta ba magana na ba magana umaru maganan Allah ne wahayin ilhama kenan aka yi umaru kamun a faɗi na wahayin annabcin ya iso sai aka faɗi na ilhaman ya isa wajen mai rubutu kuma ya rubuta a nizifi filiyammi muka ce ta sashi a akwati sai ta samu akwati wani wani mutum ya yi mata akwati ta shimfiɗa auduga ta sa ɗan ta lullube sai ta rufe sai ta sa cikin ruwan nil kamar yadda aka umurce ta kuma Allah shi kata ji tsoro za a dawo mace da danta kuma zai rayu ma zai zama manzo daga cikin manzanni falqi fil yammi wala takhafi wala tahzani ki jefa shi a cikin ruwa a nigri fil yammi falyulki hilyamu bisahili shi kuma kogin mun ba shi umarni ya kai shi gefen ruwa wanda zai shiga gidan fir'auna shi kenan fir'auna yana zaune da shi da matarsa asiya suna zaune sai ga wani akwati yana tahowa a cikin ruwa sai aka ce an yi tsintuwa an yi tsintuwa aka ɗauko da aka buɗe sai ga yaro yana tsotson yatsunsa to sai Allah ce na riga na jefa masa soyayya duk wanda ya ganshi ba zai iya ba da shawarar a kashe shi ba saboda wa alkaitu alaika mahabbatan minni na riga na sa maka soyayya duk wanda ya ganka ba zai ce aje a kashe ka ba a walituzna ala aini kuma za a rene ka a cikin gani na ina ganin za a rene ka ba abin da zai same ka
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفر فرجعنا إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى تستمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تهزن آه، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى آه، استمشي تنلوك تندا أكا يفيك دين وحرمنا عليه المراد من قبل wato duk wata mai shayarwa an ba da labarin an tsinci yaro a gidan fir'auna ana neman duk mace mai nono ta je a gwada tana ana neman mai shayar da wannan yaro duk matar da aka kawo sai allah ya hana musa karban mamanta ba zai sha ba duk aka yi aka yi ta kawo mata iri iri ya ki karba wa haramna lil maradiya allah ya haramta wasu karban nonon wata mace saboda Allah ya yi alkawari zai mai da shi wajen uwarsa to sai yar uwarsa Maryam sai ta bi hanya ce uwar ta ce bi mana hanya ki ji amma karki nuna kin san maganar sai ta biyo hanya tana tafiya gefe gefe da ta zo ta ce hal adullukum ala man yakfuru ko kuna so mu wa anguwar mu akwai wata mace wanda ɗanta ya mutu ko za mu kawo ta a jarraba ko za mu kawo ta a jarraba shi kenan sai a kawo ta da aka kawo da ganinta annabi musa sai ya karbi mamanta ya yi tasha to shi kenan sai aka yi ladar da za a rike biyanta kullum akan shayar da ɗa na gidan sarki fir'auna ɗanta ne ita take shayar da abinta allah ya tseratar da shi yanka kuma ana biyanta kuɗi tana shayar da ɗanta wata gura na zullukum ala yawan ya kudu farjana ka sai muka mai da kai ila ummika wajen uwarka kai ta karra ainuwa don ta yi murna ta ji daɗi ta san dai alkawarin Allah ya yi gaskiya risala ma annawa zallahi haq don ta san lalle alkawarin Allah gaskiya ne farjana ka ila ummika ta karra ainuwa ta san wa qatalta nafsan har yanzu ka yi kisan kai lokacin da ka je raba fada da bakifte da isra'ile sai ka yi kisan kai ana neman ka za a kashe ka na baka dama ka yi hijira ka tafi madiyana rajjena ka min ghammi muka tseratar da kai ga bakin cikin irin wanda yake samun wanda yake san kai kenan wanda yake san kai duka wato zai gamu da bakin ciki domin ba wanda zai kisan kai hankalinsa ya kwanta kunga annabin Allah kenan mursali kisan kai ya samu a ta hannunsa kuma kafiri ne aka kashe kuma a cikin kuskure ne aka kashe abin fa gafara sai annabi Musa ya nemi gafara sai haza min amali shaytan inna waduhu mudillu mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi fa ghafir li fa ghafara lahu da da ya ga wannan mutum ya fadi ya zama gawa sai ce wannan dai aikin shaytan ne ni ban yi niyan kashe wannan mutum ba wannan aikin shaytan ne shaytan ma bar da mutane ne kuma Allah na tuba kai min gafaran wannan abu da nayi Allah ce shi kenan na yi maka gafara ai a kuskure ne kuma ba musulmi bane wanda ka kashe din inna huwa al-ghafurur rahim dama ka'idan Allah shine al-gafur mai yawan gafara ar-rahim mai jin tausayi wa annabi Musa gafaran wannan abu amma duk da haka bai samu zama a garin ba ai nan da sai aka yi ta shawarwari yadda za a za a samo shi a kawo shi a kashe shi don ya yi kisan kai jihar jirgin nasir ya kare musa a fatan naka mun fitine ka fitunan fitinu da yawa masu yawa muka tseratar da kai cikin fitinun fatan naka fitunan falista sun yi na fi ali madiyana ka bar garin ku misra ka je madiyana ka zauna shekaru a madiyana gidan annabi shu'aibu sun majita ala kadarin sai kuma kai sallama da annabi shu'aibu za ka je ka ziyarar mahaifiyarka da yan uwanka sai ka zo a nan yanzu ka zo ne akan lokacin da ake neman ka lokacin karban aikanka ya yi kenan akan lokacin da aka kaddara maka zuwa ya yi sai ka zo akan wannan lokaci ya musa ya kai wannan musa allah yana kiransa ne don hankalinsa ya natsu ya san tsakaninsa da allah bayan ya yi kisan kai din nan allah ya ce ya masa gafara to ba komai tsakani kenan
واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري واصطنعتك نازع بك لنفسي وكينا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي na karbi addu- na karbi roƙonka da kace ai iyalli waziran min ali haruna akhi yanzu sai ku shirya kai dan wanka annabi harun a lokacin da ake wannan magana haruna yana gida yana masar amma da yake shi Allah koyina da koyina duk ɗaya ne a wurinsa kamar yana tare da haruna ne sai ce kai kai da dan uwanka harun ku tafi aikana izhabanta wa ko ka bi ayati da kai dan wanka haruna ku tafi wajen fir'auna da ayoyin nan nawa na mu'jiza wala taniya kar ku takaita fi zikiri cikin yi mini zikiri kar ku takaita a cikin yi mini zikiri kama can ya ce kai nu sabbiha kasiran wa nizkuraka kasiran inna kunta bina basiran yanzu kuma Allah ya karfafa yace ku je ku yi ta zikiri na kar ku takaita a cikin yin zikiri na إذ أوى إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى اذهبا كتبي كده دان uwanka ila fir'auna zuwa ga wannan babban kafiri fir'auna Ah, ku je ku isar da aika na wajensa faqula lahu qawlan layyinan kun san mutumin yadda yake ku yi masa magana a hankali a hankali a hankali magana cikin tausasawa a hankali faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru wa takila zai tuna aw yakhsha ko kuma zai zai ji tsoron halaka
قال ربنا إنما نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن ينغى قال النبي هارون da annabi Musa kala suka ce rabbana ya ubangijinmu innana mu na kafu muna jin tsoron an ya hurda alaina kar ya faifaye mana yin azaba an yange ko kuma ya girman kai din nasa domin shi annabi Musa dama da aka yi shi din mai musunta zo kusa ina ina ina kana jin hausa kana jin hausa to ce la ilaha illallah لا إله إلا الله muhammadur rasulullah محمد رسول الله sallallahu صلى الله alaihi عليه wa وسلم sallam ashhadu أشهد anna isa أن لا إله abdullahi إلا الله wa rasulu abinda ka faɗa cikin wannan larabci ka ce ka yarda Allah shi ne ubangijin sama da ƙasa shi ya yi sama ya yi ƙasa ya yi komi ya yi kowa shi kaɗai ne ubangijinmu da muke bauta masa shi kaɗai kuma kai ce ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da wannan addini Islam kuma ka ce ka yarda annabi Isa ba ɗan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah wanda Allah ya aike shi kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya kawo shi duniya da wani abun mamaki shine aya wato Allah ya yi shi na da uwa ba shi da uwa kamar yadda ya Adamu ba shi da uwa ba shi da uba ya Hawwa ba ta da uwa mu kuma yi muna da uwa muna da uwa duk ganin damansa ne mu da muke da uba din ma ai ubanmu ba shi ne ya kera mu muna jirage cikin uwarmu ba Allah ne ya kera mu ya jefa mana rai kai ka yarda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ka yarda da abin da ka wada ka je alhamdulillah ka zama musulmi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta fadi in dare ya sai kai niyya sai kai niyya za mu karasa wannan azumi tare da kai kuma Allah ya baka dukiya ka fidda zakka Allah ya baka lafiya da kwanciyar hankali ka je kai haji duk abin da musulmi ba sa yi ba za ka yi ba musulmi ba sa ba sa cin naman alade kai ma ba za ka ci ba kenan yanzu za ka je kai wanka in ka yi wanka za a gwada maka yadda za ka yi alwala da yadda za ka yi sallah kullum musulmi muna da sallah biyar biyar duk za a gaya maka insha Allah masha Allah me sunan ka na da John me sunan wani suna ka zaba yanzu na musulmi ini apa kan na'am ya ya haya to ma da wannan wanka da za ka yi yau wannan wanka da za ka yi yau in ka yi aure ka kwanta da matarka yadda ake kwana da mata to sai ka yi wannan irin wanka sunansa wankan janaba sai ka yi irin wannan wanka sannan ka yi alwala ka yi sallah Allah ya taimake mu alhamdulillah فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قال ربنا اننا نخاف ان يرد علينا او ان يمهي domin annabi Musa da Fir'aunan da Allah ya aike shi wajen Fir'auna din abin da ya fara cewa inni qataltu minhum fa akhafu minhu nafsan fa akhafu an yaqtuluni ai kamun na isar da aikan na kama da yake na musu kisan kai da gani na ma kashe ni za su yi saboda kuma na musu kisan kai Allah ya ce ba abin da zai same ka to shine yake gara gaya musu gaba daya faƙula da ƙonan da yin da Allah ya zakari tsara rabbana inna na na kafu an yi wuri tsari amin la ta kafa قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى har la ta kafa Allah ya gaya musu la ta kafa kada ku ji tsoron komai inna ni ma kuma ina nan tare da ku asma'u wa ara asma'u ina ji wa ara ina gani ba abin da zai same ku
فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى قال ربنا إنا نخاف أن يرى إلى وجهه قال لا تخافا إنني معكما ثواري فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى فاتياه كجي وفرعون كجي مسا فقولا له كجيا مسا إنا مو إنن دوني موسى دون وانا هارون رسولا ربك مو من زنيني قدابي ودق الله أبنجي fir'auna baya so ji wani cewa wai yana da ubangiji eh wa qul in- inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila ka karbi wannan sako daga Allah ka musulunta kuma ka saka mana dangin mu bani isra'ila wala tu'azzibhum ka daina yi musu azaba qad jinaka bi ayatin min rabbik mun zo maka da aya daga ubangijinka wassalamu zaman lafiya ya tabbata ala man istawa kan dukkan wanda ya ya bi shiriya an yi muhawara tukuna da ya ce kai kake cewa akwai rabbul alamina kai kana da wani rabbu ba mu ne muka rene ka ba alam rabbika bina walidan wa rabbista bina min umrika sinin wa alta fara ta kalladi fa alta anta min kafirin ba nan muka rene ka ba kana gidanmu komai komai namu naka ne sai ka kai aika aikan naka da ka aikata ka gudu qala fa alta idan wa ana min adh e na fa- na aikata wannan aikin a lokacin a cikin kuskure na aikata wato kisan gibde din nan maganar da ba su a tayar din gashi an tayar Ah, fa- zan wani ba safarar dumin ku dan ma sai duku na ji tsoron ku na gu- na guje ku na koma wani gari madiyana Ah, kuma Allah ya bani nasara a can ya mai da ni manzo yanzu an aiko ne daga can in zo in gaya maka daga Allah ubangijinka yace ah waye Allah ubangiji na yace rabbul alamin kuma rabbul alamin waye rabbul alamin ce rabbus samawati wal ardi bainahu in kuntum muqinin ubangiji sama da ƙasa da abin da yake tsakanin sama da ƙasa in kuna sakankancewa har da aka je ce fatu bi ayatin in kunta minas sadiqin ka zo da aya wanda za ta nuna maganar ka gaskiya ne to shine ya dai Musa ya kawo ayar ya nuna masa shine ah, sanda ya fara nuna masa fa hukula إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى daga duhiya ilena annal azaba ala man kazzaba wa tawalla a cikin wahayin da ubangijinmu ya yi muna tsoratar da kai ka gaskata ka karbi wannan shirya da muka zo maka da shi ka duhiya annal azaba domin abin da aka yi mana wahayi cewa azaba za ta tabbata ala man kazzaba wa tawalla akan dukkan wanda ya karyata ya juya ya bada baya ki karban aikan Allah قال فربكما يا موسى
kada sai fir'auna ya ce kin ka damu da ke rabbul alamina rabbuna rabbuna rabbuka kamar rabbukuma ya musa wane ne ubangijin naku kai ya musa قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
qala rabbuna alladhi ya'ti kulli shay'in khalqahu thumma hada rabbuna ubangiji mu shine alladhi ya'ti kulli shay'in khalqahu duk wanda ka gani na halitta da wanda baka gani ba Allah shi ya raba ya raba halitta ya ba kowa irin jikinsa da yanayinsa da kuma abin da ya shiryar da shi abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai aura da inda zai kwana da yadda zai tsare kansa wanda ya wannan shine ubangijin mu shine ubangijinka kai ma fir'auna
قال فما بال القرون الأولى kala fa ma ba da kuruni duda to yi menene labarin mutan da ne eh, eh, eh, mutan da wanda suka wuce to shi fir'auna yana so ya bakatar da annabi musa a bar wannan maganar a koma wa ganan- maganan wani abu daban don saboda kada mutane su ji ya an an an an ci nasara akan fir'auna an an kawaitar da shi ya rasa abun faɗa to sai ya ɗauko wata wata magana daban wanda ba ta dame shi ba wa قال ba da ƙurunin wulawayya ya ne ne labarin mutan da can can su miye labarin su ne to so yake annabi Musa ya shiga yin kissan labarin waɗannan har amince in abin da ya kawo shi قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
har ilmuha inda rabbi bi kitab la yadillu rabbi wa la yansa iji al'amarin mutan da ƙurunin lula sun zamanin annabi nuhu da zamanin annabi hudu da zamanin annabi salihu da zamanin annabi ludu da zamanin annabi ibrahim da zamanin ah, da da wannan zamani da ake ciki naka musa menene labarinsu yace dukkan abubuwa ili sani sanin su yana wajen Allah ubangiji na jumlatan wa tafsilan la yadillu rabbi wa la yansa ilimin Allah baya yin kuskure ko- ilimin Allah ba zai shiga mantuwa ba mantuwa wajen Allah babu kuskure wajen Allah yana nan yana sai da komai da komai jumlatan wa tafsilan ilmu inda rabbi la yadillu rabbi wa la yansa
الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتا من نبات آه، آه، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى To, Mu- آه، موسى يا سوما yin bayanin ubangijin nasa sai Allah ya karbi maganar da kansa yace Allah ubangiji wanda Musa ya faɗa din nan shine ja'alakum arda mihadan wanda ya ba ku ƙasar nan shimfida duk inda kake a duniya akwai wannan shimfiɗa ta ƙasa an maka wannan shimfiɗar wa salaka lakum fiha subulan sannan ya sanya muku hanyoyi a bayan ƙasa na inda za ku bi ku je wurin bukatunku wajen Allah wa anzala minas sama'i ma'an kuma shine wanda ya saukar da ruwa a sama wa anzala minas sama'i fa akhrajna bihi sai aka daina fadin gaiba aka komo ta- takallum أنز- وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به نباتا من نبات أم- أزواجا من نبات شتى wannan ruwan da na- da na saukar daga sama in ji Allah na zuba shi a ƙasa shi ne ya tsirar da tsire-tsire iri-iri mata allakun wani an amikun abincinku da abincin dabbobinku azwajan dangi daban-daban na tsire-tsire iri-iri masu kwanciya bayan ƙasa da masu tashi su yi sama da kowane iri dai a mata'an lakum wa lil'amikum abincin ku da abincin dabbobin ku min nabatin daga tsire-tsire shatta mabambanta كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى kulu war'awan amakum inna fi zalika laayatin liulin nuha da Allah ya halicci waɗannan tsire-tsire na ku da dabbobin ku yace kulu ku ci abin da ya dace da ku a cikin tsire-tsire wanda ku ya dace da dabbobin ku war'au ku kiyaye ku yi kiwon al'amakun dabbobin ku da abubuwan da suka tsiro a bayan ƙasa ɗin nan war'awan amakum inna fi zalika laayatin liulin nuha wayannan abubuwa da aka lissafa waɗanda Allah yake yi sun isa aya wato sun isa- sun isa abin tunawa abin ibra liulin nuha ga mutane masu hankali abin da yasa ake kiran hankali nuhiyatu wato hankali yana hana mai shi fadawa cikin abin da ba shi da kyau ko na duniya ko na lahira
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى wannan ƙasa mai tsirar da tsirtirin abincinku da dabbobin kuɗin nan min ha daga gare ta ne kalgnakun muka halicce ku domin an halicci adam ne daga ƙasa mu ko yayan adamu daga jikin adamu aka fito da mu muna ah, ko ko da yake mu ɗin ma gabaki ɗaya daga ƙasar ne na farko tukuna idan ah, lokacin da mala'ika zai karɓi ruwan mani a cikin a wajen namiji zai hada da na mace to in za a yi ɗa sai ya je ya ɗebo ƙasar kabarin da za a binne shi shi mala'ikan ya kawo sai ya- ya yayyafa wannan ƙasar a cikin ruwan maniyin kamun maniyin ma ya zauna ya kwana arba'in ya zama gudan jini an riga an yayyafa wannan ƙasar ƙasar wannan kabarin kaga kenan shi ma kowane mutum da wannan kasar aka halicce shi bayan nan kuma duk abin da dan adam yake ci daga ƙasa yake fitowa ya- sannan in an ci abu- abubuwan an narka su sun zama ruwan mani da wannan ruwan mani aka halicce shi a shari'a yanzu da an koma daga ƙasar da aka halicce shi min ha khalaqnakum da wannan ƙasa daga gare ta ne muka halicce ku wa fiha nu'idukum in kun mutu kuma cikin ta zamu mai da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin wannan kasar ne lokacin fitowan ku na tashin kiyama in yayi wannan lokacin in yayi to da kasar ne zamu sake fito da ku min al-ajdati hira'an ka annahu la nasu yufidun ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد حقيقة أريناه بنونا فرعون آياتنا كلها ayoyinmu guda tara din nan da aka ce wa daga datina musa ya tisa ayatin bayyinatin to wannan ayoyi guda tara duk mun nuna masa su fa kazzawa ya karyata su wa aba ya ki karban maganar annabi musa ya ki karban imani
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى kada ji ta nare ta kurje na min ardina bi sirka ya Musa da dai aka kure shi ya rasa abin da zai yi abin da yace shin kan Musa ka zo mana ne da tukurje na don ka fidda mu min ardina daga wannan kasa ta mu bi sirka da sirin nan naka ya Musa yayi wa kansa baki kenan insha Allah za a fidda shi da kasar kuma a durwe da shi cikin ruwa ya baro Musa kasar فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك
لتخرجنا بس- من أرضنا بسيرك يا موسى آه، فلناتينك بسير مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه to tun da dai haka ne to ka sa mana rana ka sa mana lokaci ka sa mana wuri wato don mutane su ji bai fa ji tsoro ba har wannan abin da aka nuna masa bai ji tsoro ba ina nan daram akan eh, niyyarsa har yana gaya Musa shine zai sa rana shine zai sa lokaci lokacin da za a kara zai kawo masu sihiri ya je nemo masu sihiri wajen mutum ɗari shida wanda suke da shugabanni saba'in da biyu aka kawo su Ah, ka sa mana rana ka sa mana lokaci annabi musa ya sa musu rana ya sa musu lokaci ya ce ma'iduku ya muzinati wa yusharar nasu duha mun yi alkawari ranar idin da kowa ya sani a misira shi za mu sa domin ranar mun huta da gayyatar mutane mutane duk sun taru a wurin idin da muke yi idi inda ake yin ado aje turannan ne za mu yi wannan haduwa da masu sihirin naka da ni din mai mujiza a bai duk ya muzinati wa yin sharar nasu duha kuma tara mutane da walaha yawancin tararraki ko yanzu ma tararraki da da da, da karfe goma zuwa goma sha ɗaya shine zuwan lokacin walaha za a yi taron قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى كبره فدعا كيده ثم أتى فالوعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولي فرعون فجمع كيده ثم أتى da ya ba da lokaci shi annabi Musa ce rana da nasa ita ce ranar idin mu na Misra kuma a tara mutane zuhan da hantsi kuma nan ne za a yi taron fatawalle fir'auna sai fir'auna ya juya fa jama'a kai da wasu mata sai ya je ya gayyaci mutane da kasashe daban-daban mutum ɗari shida masu siri gwanayen siri da shugabannin saba'in da biyu suka zo قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى Ah, da suka zo ah, قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وارخاب من افترى annabi Musa ya yi musu wa'azi kamun nan ya musu wannan wa'azi sun gana da Fir'auna to ranka yi dai wannan aiki da za mu yi ina ce a inna ran la ajranin kunna nasun ghalibin idan muka samu muka rijayi Musa akwai ladan da za a ba mu ne ce a abun naku ai ya fi karfin lada innakum idan lam min muqarrabin ku ne manyan fadawa na manyan ministoci na in dai kun rinjayi Musa ai abun ya fi karfin ladan kuɗi manyan ministoci na za ku zama makusata na to shi kenan da suka yarda sai Musa da ya gan suka zo za a so makarawa sai Musa ya musu wa'azi ce wailakum la tafsiru Allah kaziban fasatukum bi azab wa khaba man man iftara ni fa abun da yake tabe da shi ba daga Allah ne mu'jiza ce ba sihiri bane ku kuma na ku sihiri ne kar ku yadda mu kara in fa muka kara za ku za ku gamu da azaba domin naku ƙarya ne sihiri ne wa la iblis sahiru haisu ata saboda haka ina gaya muku gaskiya na fa mu'jiza ne
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى watanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa to sai wannan magana sai ta sa musu shakka suka yi ta jayayya a tsakanin su waɗansu na ce mu yi mu yi aikin mu waɗansu na ce a'a abin fa ya fi karfin mu ba sihiri bane a suka yi ta jayayya dai da ƙarshe dai suka ce bi izzati fir'auna inna lanun ghalibuna albarkacin girman fir'auna za mu rinjayi musa wai albarkacin fir'auna fir'auna yana da albarka ne
قالوا إن هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضنا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى
suka ta ganawa gane a cikin ganawa suna cewa wayannan mutane ba kar ku ji tsoronsu sahira ne masu sihiri ne guda biyu yurida ne an yi kurjakun min ardikum bi sihirihi ma wa yasba bi ilatikum musla suna so ne su yi wannan sihiri su fitar da ku daga cikin kasar ku sannan su raba ku da wannan addini naku addini madaukaki wai bin fir'aunin shine addini madaukaki saboda haka muna gaya muku ku yi kokari mu ne za mu yi rinjaye albarkar fir'auna eh ba fa yi muku kai da- فأجمعوا بينكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى
fa'ajmi'u kaydakum thumma tusaffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la sai suka ce wa junansu ku hada ku hada ku hada mu shirya mu hada bakin mu bakin mu ya zama daya mu daina jayayya masu sihiri ne guda biyu mu yi maganin su mu hada bakin mu mu hada lamarin mu thumma tusaffan mu zo safu safu wurin wurin wurin hada hada wurin nuna nuna mu'jiza ai nuna sihiri din fami muka yi daga su mato da saffa wa ga dauda halewa wani stare duk wanda ya rinjaye yau ya zan babban rabo قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من رقع قالوا sai suka ce ya Musa ya kai annabi Musa imma an tulgiya ko dai ka fara jefa sandarka da farko wa imma an nakuna awwala man alqa ko ko mu ne zamu zama mu ne zamu fara jefa namu to shi da ya faɗi haka sai annabi Musa ce a bal arbu ko ne za ku jefa naku قال ملكوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه يخيل إليه bisiri mu annabi sai
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه
bisiri mu annabi kayyalu ne bisiri mu annabi sai يخيل إليه بسحرهم أنها تسعى
sigaran sai annabi musa ce ya kode ku jefa naku ku jefa naku dama to bai annabi musa ba ya yi umarni a sabi allah ba ne a'a abu komai rikicinsa idan sai an bi ta kansa ne ake samun hanyar shiriya to ya zama tawassuli kenan zuwa ga abu mai kyau to ya zama mai kyau alku ma'antum mulkun ku jefa abin da za ku jefa sai suka jefa sandunansu da igiyoyinsu sandunan da igiyoyi sai suka zama macizai ga sunan suka nufi annabi musa da da macizan da sandunan da suka nufi annabi musa annabi musa sai ya dan ji tsoro jin tsoronsa yana jin tsoron ikon allah saboda tajalliya iri iri ne allah mai aikata abin da ya ga dama ne sai ya ji tsoron allah kuma Allah ya riga ya tabbatar masa la ta kaf innaka minal aminina kar ka ji tsoro kana daga cikin amintattu na ba abin da zai faru kai dai ka jefa naka fa alqiwa fi yaminika talaqqaw ma sanau inna ma sanau kaidu sahir wala yudu sahir yasu ata kar ka ji tsoro jefa sandaka ka gani je ka je ka jefa sandaka talaqqaw za ta hadiye za ta ciccinye dukkan abin da suka aikata na sihiri inna ma sanau kaidu sahir duk abin da suka aikata na aikaidi ne na masu sihiri wala abdu sa'idu haythu ata shi ko mai siri ba zai fuskanci mai gaskiya ya samu babban rabu ba abin da zai samu shi mai siri inda ya fuskanci mai gaskiya فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس-
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal ali sai Musa ya ji kadan a cikin zuciyarsa kaman zai ji tsoro qulna sai muka ce masa anna- Allah kenan yake magana muka ce masa la takhaf kar ka ji tsoro innaka kaidin nan antal ala kai ne madaukaki mai cin nasara la takhaf innaka minal aminina kana da cikin amintattu kar ka ji tsoro
وألقها في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث تبتغي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يبدو الساحر حيث أتى jefa sandanka yanzu nan za ta haɗiɗe waɗannan abubuwan da kake gani dukkan su sandanka za ta haɗiye su domin abin da suka aikata kaidi ne irin na mai sihiri mai sihiri a haɗa shi da mai gaskiya ai mai sihiri in ya gamu da gaskiya ba zai samu nasara ba ta inda ya bullo duka ba zai samu nasara ba فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى ورجع سارة سجدا قالوا آمنا برب آمنا بر... آمنا برب هارون وموسى نندنا da annabi Musa ya jefa sandarsa sandarsa ta cinye waɗannan abubuwan duk gabaki da sai ta sama fir'auna da sanda ta katuwan maciji tana buɗe baki buɗe bakin nata bakin sama da bakin ƙasa in aka iyatar da babban soro ya ajiye fatan bakin na ƙasa ya sa fatan bakin na sama sama da soro buɗe baki wajen fir'auna fir'auna ya faɗi daga kujerarsa ya yi ta yin abin kunya ana ta gudu sai da aka sa mutum dubbai suka mutu saboda ribibin gudu tse- na na neman tsira da rai Ah, saboda haka da fir'auna yana ce musa kami wannan abin naka na hada ka da wanda ya aiko na hada ka da wanda kace ya aiko ka ka kama abun nan naka na hada ka da wanda kace ya aiko ka annabi Musa ya kama maciji maciji ya dawo ya zama sanda ta mara- mazza mazza sai masu sihirin duk gaba ke suka fadi suka yi sujjada wa Allah da suka yi sujjada wa Allah ka ci qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun mun yi imani da Allah Ubangijin talikai, Ubangijin Musa da Haruna, domin da sun yi shiru sai Fir'auna ya tsammanin ko sun yi imani da shi ne, a'a, Ubangijin Musa da Haruna ne muka yi imani da shi.
قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلنقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ai ni na gayyato ku ba Musa ne ya gayyato ku ba yaya ba ku shawarce ni ba ku nemi izini ba ku ce kun yi imani da Musa to za ku ga ko yadda zan yi muku zan daddaure ku zan yayyanke hannayen ku hannun hannun dama da kafar hagu in daddaure ku a dibinai duk misra su gani su ga sakamakon wanda suka saba wa eh, sar- suka saba sarki Fir'auna wannan abu Allah ya sa ana karanta mana ne don musulmi kar ya ji tsoron wani kafiri komi girmansa da imaninsa in zai raba ka da imaninka ka rabu da shi kaga waɗannan mutane miskinai fir'auna ne ya gayyato su shi mai ƙasa wanda ya ce shi ne ubangijin mutane din nan da ya gayyato su ce shi wannan gayya aikin gwamnati ne za a yi koko za a ba da lada ne Ki a a abun ya fi aikin ya fi aikin ba da lada ai za a zaɓe ku ne ku zama manyan ministoci na cikin mulki na makusata to har wannan abu da aka kwadaitar da su da suka gaskiya da idonsu fir'auna ya ta muku- musu ki- kur- kurari zai yanke yayyanke hannayensu da ƙafafuwansu zai rataya su ɗaure su a ji- a jikin dibinai kowa ya gansu a daddaure har su mutu duk wannan bai ba su tsoro ba suka ce ah, قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض inma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya wannan kurari da yayi musu duka kadu suka ce lan nusiraka ba za mu zabe ka alama ja'ana min al-bayyinati ala- akan abin da yazo mana da hujjoji daga Allah ba za mu zabe ka mu bar abin da yazo mana daga Allah na hujjoji ba wallazi fadarna mun rantse da Allah gaskiya Allah ubangijinmu wanda ya halicce mu faqdi ma anta qad duk abin da ka iya ka je kai duk abin da ka iya ka je kai inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya ina ce abin da zaka yi duk anan duniya zaka yi mana iyaka dai ka kashe mu in ka kashe mu ka mai da wajen Allah mu wanda muka yi imani da shi faqdi ma anta qad inna ma taqdi inna iyaka dai abin da zaka yi duk a iyakanka a duniya ne za ka je lahara kai mana azaba ne in ka kashe mu ai mun koma ga Allah ubangijin wanda muka yi imani da shi inna ma tadbiya hadhihi hayatad dunya abu da ya kamata kenan kowane mai imani yayi kamar yadda samarin ashabul kafi din nan suka tsaya gaban kafiri suka ce masa a, ba za su bauta dodo ba za su bauta Allah ubangijin su maka daishi ce zai kakkashe su to duk abin da ya iya yayi ku suka je suka fada cikin kogo aka karanta mana yadda Allah ya musu karama ya girmama su ga waɗannan kuma sun yi imani da Musa da Haruna da ubangijin talikai Fir'auna yana kallo ya yi musu kurari da ya ce zai ba su matsayi yanzu kuma ya musu kurari me yasa suka yi imani da Musa Musa ne ya gayyato su ai shi ne ya gayyato su su nemi izini a wurin sa su yi imani da Musa to za su ga abin da zai same su zai yayyanke hannayensu da sawayensu zai daddaure su a jikin dabinai har su mutu ya mutu wannan ku ce duk abin da ka iya kaje ka yi duk abin da ka iya kaje ka yi za ka yi mana wani abu ne in ba a cikin duniya ba iyakanka abin da za ka yi a duniya ne za ka je lahira ka yi mana wani abu ne to haka ya kamata mutum mai imani ya tsaya ya nuna gaskiyar imaninsa إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السير فالله خير وأبقى إنا مو دي ما ستيري سنا مغانا دوانا كافري إنا مو آمنا بربنا من إيماني دا الله أبنجي من قسكيا ليغفر لنا خطايانا منا روقون الله يمنا غافرا أبوبوان دا مكا أيكتا wanda suka wuce wa ma akrahata na alaihi min asir da abinda ka samu yanzu dole muka zo muka fuskanci bayin Allah annabawan Allah guda biyu wanda ma laifi ne Allah ya gafarta mana wannan laifin da muka yi da muka fuskanci Musa da Haruna cewa su masu sihiri ne yan uwan mu za mu rinjaye su wannan wannan ma muna roƙon Allah ya mana gafaran wannan din ma wallahu khairu waqi cewan ga kuma wala ta'lamunna ayyuna shaddu azamu waqi za ka yanke mana hannaye da sawaye za ka ɗaɗɗaure wa cikin dibinai za ka mana azaba har mu tabbata da kai da ubangijin musa wane ne ya fi tsananin azaba to za mu nuna maka allah ubangijin musa ubangijinmu ya fi kowa azaba wallahu khairun abqa allah shine ya fi komai wa abqa kuma nasu sha'ani ya fi wanzuwa إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا yadda shani yake kowa ya yi amfani da imaninsa ya fuskanci Allah Ubangijinsa kar ya yadda wani ya bashi tsoro ya raba shi da addininsa kar ya yadda wani ya kwaɗaitar da shi wani kwaɗayi ya raba shi da addininsa in fa an raba ka da addininka ka je la'ira ba addini ka zan mujirim mujirim inna man yati rabbahu mujriman duk wanda ya je lahira wajen Allah yana mugun mutum wanda ya zaɓi duniya ya bar addini ya bar Allah fa inna lahu jahannama Allah ya riga shi ya masa jahannama zai shiga ciki la ya mutu fiya wa la ya haya in ya shiga ciki ba zai mutu ba balle a ce ya mutu ya huta wala ya haya ba zai rayu ba a ce ya samu ta rayuwa ta jin daɗi a Allah kiyaye mu
ومن يأته من قد عمل الصالحات فأولئك
امرأته مؤمنا قد عمل الصالحات أولئك لهم الدرجات الأولى أما دون وند يجي الله أبنجي سينا مؤمني قد عمل الصالحات كما يا حدا كاوان أيوكا da imani wato imani da kyawawan ayyuka kullum suna tare idan ka yi imani baka aikata ayyuka masu kyau ba to imaninka zai amfane ka amma kuma rashin aikata ayyuka mai kyau zai cuce ka amma idan abu ya zo kamar yadda wannan ya faru idan abun ya zo misali ka yi imani kenan baka samu dama ka yi wanka ka yi alwala ka yi sallah ba sai mutuwa ta same ka to shi kenan ba abin da ya same ka a lahira don baka yi sallah ba don baka samu lokacin yin sallah ba ne to za ka shiga aljanna innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu ya wala yaya wa man yati mu'minan duk wanda ya je wa Allah yana da imani kada mila salihati akan ya aikata kyawawan ayyuka ulaika lahum darajatul ula wayannan mutane su ne Allah ya shirya musu darajoji madaukaka wata na shedan ya kai wa fir'auna gaisuwan girma shedan ya kai wa fir'auna fatarsa gaisuwan girma ce ranka ya dade na kawo maka gaisuwan girma ne fir'auna ce wane ni ai kai ne mai gida ai kai ne ce a'a shedan ce a'a wane ni fir'auna ce a'a wane ni shedan ya ce ni fa ina ce inni akhafu Allah rabbul alamin kai kuma kana ce ana rabbukum lana ni ina jin tsoron Allah ubangijin tare kai kuma in ka budi ba kace kai ne ubangijin mutane ai kaga dole ne in maka in girmama ka saboda abin da kai yafi abin da nake ce a duk da cikin albarkacin ka ai muke wannan abin duka duk wannan duk abin da muke a cikin albarkacin ka ne kai ka koya mana ce a ni ban koya muku haka ba ni ai ina ce ni akhafu Allah rabbul alamin to suka yi jayayya dai fir'auna ya ce lallai shaidan shi ne mai gidan dukkan mai sabon allah ko mai sabonsa shaidan kuma ce fir'auna ya wuce inda ya tsaya tunda ya ce shi ubangijin talikai ne to da kusa suka yi jayayya sai fir'auna ya ce to ina tambayanka yanzu mu dai a duniya kenan a cikin halitta ba miyagu kamar mu bi da ni da kai ni a gani na kafi kowa muni kai kuma ka ce na fi kowa muni mu bi kenan to muna da na ukun mu a duniya yace eh shedan ce eh ka san malami tsohon malami kafiri yace man man akala duniya bi tsayiqil akhirah wanda ya nuna addini amma don ya ci duniya ba ruwansa da addinin mutumin da ya nuna addini a fili don ya ci duniya da shi amma ba ruwansa da addinin to shine na ukun mu to a mai da hankali mutane masu bayyana addini don a ci duniya ba ruwansu da addini din su ne na uku fir'auna da shiran to Allah ya mana gafara to
ta samu kwana arba'in wai za ta yi fita a cikin wani gari haka
a ba za ta je wani wuri mai nisa ba don a cikin ɗakinta za ta yi ta kaban amma in wani lamari muhimmi ya fi da ita sai ta fita abdarura su bihul mahazurat ya zama ba yadda za a yi sai ta fita din za ta fita za ta je neman abincin kanta in ba ta mai nemowa za ta je neman itace da ruwa in ba ta mai nemowa
wannan mai tambaya na cewa ya zo ne ana sallar da asar kamin shigo an gama sallah sai ya ga wani na sallah sai ya fi shi sallah suka gama sallah sai mu shi ya shi a gaba ne shi mutum ne ya zo da ana sallar da asar eh da ya shigo kamin zo bai samu kowane raka'a ba eh sai ta da wani na sallah eh sai da wani kamar mai shi ya zaka da asar ne sai ya fi shi to suka gama sallah sai mu shi ne a gaba ne shi azhar yake yi na mutum to shi ya sallar shi ne ya sallarsa ta zama nafila sai ya tashi ya kama ya yi sallar lasar Allah biya bukatanta Allah biya bukata gaba da Allah biya bukatunmu gaba da ina mai karban dariƙa masu karban dariƙa dariƙa tijjaniya Allah yana son ta yana son mai yinta inna Allah hibbut tawabin wa hibbul mutatahirin wato dariƙa tijjaniya in an shiga ba a fita ɗauka alƙawari ne in an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyara wasu waje sai wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallar ga yadda cikin jama'a za ka yi ma iyaye za ka yi ma a yi musu a yi musu idan jami'i wazifa jami'in zikirin juma'a ba a canta ba duk wanda ya karbi wannan sharadi na ba shi ɗari gaishe wuce jani Allah ya ji ganmu Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu Allah sa ka shehunan mu da alheri Allah ya taimaki Allah ya taimaki masu taimakon addini اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء اللهم يرحم المسلمين الله با ملهر الدنيا ده لاهره الله يكي من شر الدنيا ده لاهره الله يكي من الدين والله يكي من قصر والله سامو زونا لا يا بركان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وخاتم لما سلمنا في الحمد لله رب العالمين